إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيارته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallonmu da sauraronmu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin marigayi alhaji abubakar yaya harabi inda aka sani da masallacin miyatti da ke nan fadar jihar gombe inda muka saba gabatar da karatuttuka na addinin musulunci musamman a irin wannan dare wanda karewar inin lahadi daren litinin inda muka saba gabatar da karatun littafin waiwaye adon tafiya game da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma karatun shi muke fata zamo mana cikon baiwa game da karatun littafin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa tirmidhi wanda yau muna uku ne ga watar jumadal ula hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan 11 grigori 2000 da ashirin da biyu cikin jeren giyar karatuttukanmu wannan shine karatu na goma sha tara muna nan dai cikin kitabu alamatin nubuwa wa fada'ilu sayyidil awwalina wal akhirina muna cikin babin da ya zo yana magana fi sakha'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan sai mu ce muna neman agajin Allah muna roƙon shi da ya mana cikon baiwa gurin karatun ya zamo abinda za mu faɗa da abinda za mu karanta zamo shi ne daidai ya albarkace mu ya amfane mu da abinda muka karanta ila qiyamis sa'a za mu tashi a cikin sunan darimi lambar hadisi na saba'in da uku insha Allah hadisin yaqub ibn humayd قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر بحديثي دقاء يعقوب بن حميد shi ya karba daga abdulaziz ibn muhammadin shi ya karba daga ɗanɗan uwan az-zuhuri ya karba daga al'imamu zuhuri wannan hadisi akwai in kitayi ko ƙala wa isnadul hadithi da ihun ƙala yake cewa inna jibrila qala lallai jibrilu ya ce wani jibrilu kenan jibrilan angonku qala ya ce ma fil ardi ahlu asharati abiyatin babu a bayan ƙasa wani gida da ya kasance ya kai gidajen mutum goma illa kallabtuhum sai na juya su na kai na komo na jinjina su na gwada nauyinsu na juya na kai na komo ba ma wajattu ahadan na yi wannan binciken kaf a duniya ban gaba ashadda infaqan wanda ya fi tsananin ciyaswa lihadhal mali ga wannan duniya dukiya ta duniyan nan min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba samu ya gidan manzan ba samu ya manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dukiya in baka yi amfani da ita ba za ta yi amfani da ka ina amfanin dukiya na ka ci ka ciyar ta zamo maka mai hidima ba ka zamo mai hidimanta ba na ita dukiya in ba ta zanto tana maka hidima ba wa yake maka hidima na mai amfanin dukiya ta maka mai in ba ta maka hidima ba ka cutu ko ba ta cuce ka yi na ba haka ba ne wato in ka dubi dan adam yana da haɗama mutum yana da haɗama wallahi lazim mutum yana da haɗama ba haka ba ne za ka ga mutum yana neman dukiya tun tashin ka yake neman dukiya har kai ma ka girma ka samu yana neman dukiya amma an ka tambaye shi yaushe zai daina neman dukiya ba rana shi yasa an baka yi wa dukiya tsari ba sai ta tsara ka tsaf mai gidanmu da ya gama nemo ta ya tabbatar ya samu iya jimillar bukatar shi sai da gida sai kulle ofishinsa aka ce ga aiki ya ce a ya samu iya wanda yake da bukata eh haka ba da albani har ya bar duniya farahimahullah bai kara fita ba ko fensir bai da ita abuja ofisinsa ya kulle ya ce ya damu ya fita neman ta ne ya samu kuma ya dawo kalas kaji masu manufa shi yasa an ka haɗu da ɗan najeriya ka ce mai manufarsa a rayuwa bai sani ba mun taɓa yin wani program 2007 kuma da 2007 nake ga eh malayu shau ina ga 2007 muna kaltungo ko haka ne muka wani program wai manufata a rayuwa ko aka tashe shi kace mai manufarsa a rayuwa sai kamar ya manta sunansa to bai da manufa malam mai manufarka a rayuwa sai ce a manufata a rayuwa yanzu ne ya fara tunanin manufan bai da manufa kenan ya ta in an same ka ka zama kana da manufa me manufanka a rayuwa ina da tsari kaza da kaza da kaza ina so nan da shekara goma ya zama na mallaki kaza da kaza da kaza na yi ricin kaza wannan shine target ɗina me mission ɗinka me vision visualize ɗin da ya zama shi ka hask menene za ka ci ba ƙari ba ne sai zama ka tsara a kan hanya in ma ka cimma in ma ka samu faɗuwa amma dai kana da target allah bai bari mutum ba tsari allah ya halicci mutum akan tsari da ka zama mai tsari wani ya ɗauka durar laraba ma rabi yaushe kake zuwa ƙauye ne asabar laraba ko na sa akwai ranar da za ka daina zuwa domin kana da manufa haka kawai mutum tun tashinka laraba yana cin illiri ni illiri suna da abin ina ne dukkune laraba ko to ni ba ɗan kasuwa ba ne ai mun gane ko dukkuran laraba kullum ya tafi dukku kullum ranar sari idan sari ne kuma ya tafi na kano ranar kaza ya dawo ranar kaza ya tafi har idan ranar ta zagoye bai tafi za a dinga cewa alhaji lafiya kuwa kai ku yafe mini amma mu zama muna da tsari wannan maganan tana da magana a cikinta faɗan dariyar nan dariyar magana ce me sana'ar ka ka ƙudurta me sana'ar ka shin wannan sana'ar kana tsammanin zuwa shekara nawa ƙarfinka zai ƙare yayin yinta kana a caɓa tun tasowanka yan a caɓa kuma aikin gafara shin kana gani in ka shekara hamsin za ka iya a caɓa akwai yaron da matashi ne ya yi wanka zai yadda kamar kaɗan shekara sittin ka ɗauke shi a bayan mashin ɗinka mai ka tsarawa a caɓanka daga tashin aure kana da tsari na ciyar da ita ko kayi an gaya ne aka maka karo-karo aka ma karo-karo ka yi aure in ta aihu a ma karo-karo a maka ragon suna ranar da yarinyar ta kai a aurar da ita a maka karo-karo ka aurar da ita ranar da ta aihu a yi karo-karo yana faruwa ne ko baya faruwa ku daina ƙarya matasa ku nemi kuɗi ba ba kuɗi ku nemi kuɗi ba ba kano in ya ce maka wane yana da kuɗi akwai madararsu kenan mun gane wannan da kyau ko kowa ne yana da hali ko to ka kiyaye daina zuwa kuna kama gidajen haya ku nemi matanku ƙarya waɗanda za ku aura ka je ka kama gidan da ka san shekara mai zuwa ba ka isa ka biya gidan ba ƙarshe ku ƙare da allah isa ka cuce ni daman ba ɗan gari ba ne cirani ya zo shi kenan sai barki an gaya garinsu ya barki da ciki a neme shi tsaf a rasa a je garinsu a samu mai e koma ba yan gari ma suna haka ballantana bako ku nemi agajin Allah ku nema daga falalan Allah ku nema daga me Allah ya ce fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ardi sai ce me wabtagu min fadlillah ku nema daga me daga falalan Allah ashe Allah na da falala hanyar Allah ta fi ta cali yawa duk lokacin da ka nema zai baka idan kana da kusuri gurin nema babu wani wanda ka gani a bayan ƙasa face arzikinsa yana gurin Allah ka nema daga falalan Allah ka nemi dukiya nan ai da ya ce lihazal mali wannan dukiyar kudi kadai shi ne dukiya na mai dukiya to ita ba dukiya ce ko na ‘ya'ya dukiya ne ko arziki ne to ka san ba da auca na yi magana ba da aucen ce magana Allah ya saka da gaba haushe ne eh mu koma karatu malam musa ba abu ma hannun soja baya ne malam musa ba ya so maɗaibo sojojin haya jama'a arziki daban dukiya daban amma dukkaninsu arziki ne jumlatan ya fita to amma ku gane shi dukiya abinci dukiya ce mun gane ko mutumin da Allah ya horewa yana aiki yana noma noma mene na'am arziki ne kuma me dukiya ce kiwo arziki ne kuma me dukiya ce ku kiyaye akwai abubuwan da idan mutane suka dube sun ishi mutane su yi rayuwa duk wanda ya rike addininsa a wani ma ya jibu kenan ko ya san addini ya yi musulunci ya yi imani game da Allah domin wa ma khalaqtul jinna wal insa ya fita na biyu ya nemi ya je kwarzana daga ƙasa don ya nemi mai abinda Allah zai fitar daga cikin ƙasa falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba kyauta kenan ko thumma shaqaqnal arda shaqqa ba wanda ya wannan sai Allah fa ambatna fiha habban وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام Allah ya alkawari zai saukar da ruwan sama wallahi Allah ba zai halakar da wannan al'umma da yunwa ba me yasa tasdiqan bi qaulin nabi kuna kokonto ne annabi ya faɗi magana ya ce Allah ya alkawari ya yi addu'a Allah ya amsa cewa ba za a halakar da wannan al'umma da fari ba kuna da jayayya a kayi ne muddin kuka ƙwarzana ƙasa zai ba ku idan kuka je kuka ƙwarzana ƙasa bai ba ku ba ya tsaye da ruwansu saboda kun fusata shi to sai ‘ya'yan itatuwanku kuma ya musu albarka dai bai bar ku haka kawai ba sai ba ku mangwaro mai yawa ya ba ku mai kankana kayan kulubutu kenan ko kayan duma da kayan marmari da sauransu duka allah maɗaukakin sarki yana yin su ne don mu ba don shi ba sai kuka nema daga abin da ya shafi kwarza na ƙasa kuka yi noma kuna bina kayan da kuka noma za ku ci ko ba za ku ci ba abin da ƙasa yake fitarwa waye san adadinsu ana samun masara gero alkama acca shinkafa dawa maiwa da sauransu ko kayan yaɗo da kanan naɗo Allah ya ba ku wake mun gane wannan da ke ko da kalolin shi baki ɗaya Allah ya fitar da ganyayyaki kayan mabunkura ƙasa aka ba ku dauya aka ba ku dankali aka ba ku rogo waɗannan kaɗai idan Allah ya fitar da mai rogo ya ba ku wanda za ku ci a lokacin ku ci shi a ɗanye ne a dafaffe ne in yayi yawa sai ku yayyanka ku shashanya saboda ya kai ku gacin shekara guda ya muku rowa shinkafa ku cashe ku ci ku dafa ku ci me ya rage Allah ya ba ku kayan abinci bayan kun yi imani da shi ko ya ba ku kayan abinci da kalolin shi wannan za ku yi ta yankawa kuna shanyawa wani kuna ɓare cikin shi kuna shanyawa don ku yi amfani da shi lokacin da babu ruwan sama Allah ya sa kuna jina da kunnan basira kayan noma kenan sai ba ku dabbobi daga dabbobin nan kuna kiwo suna aihuwa cikinsu in kun rasa yadda za ku yi sai ku yanka ku ci daga nama idan kun rasa abin da za ku sha ku tatsa daga nononsu kume sai zama marwiyun ma'ana yana ka sha ya ƙosar da kai kuma maka maganin yunwa shi ruwa ne shi abinci ne shi ne annabi yake cewa alaikum bi albanil bakara ina ku da ku sha nonon saniya domin nonon saniya a cikinta akwai alheri da albarka ko tana magungunan cututtuka dukan cututtuka ko da yawa daga cikin cututtuka in garuruwan ku raƙuma ne ku sha daga abinda ku tatsa daga raƙuman ko in kuka samu zazzaɓi da masassara ku sha fitsarin raƙuman ku sha nono ya zama muku waraka kuma magani allah ya fitar muku kayan itatuwa akwai kuka ku ɓalla don ku kaɗa ga waken da kuka nema sai ku haɗa ga kalwa daga jikin mai ɗaurawa ga komai duk ya tanadar muku lau amana ahlul qura da mutanen alkariya za su yi imani akwai wani ragowar kuma wani zai ce ya je kasuwa bai ci riba ba bayan allah ya saukar da ruwa kayi noma kana da abinci na'am kana da naman da za ka ci a gidanka na'am kana da abun kadawa saura mai rage maka duk sauran abubuwa za ka samu tahsinat ne ga manguli ga kanwa magi za ku iya haɗa magi a gidaddajinku da mai da manguli da mai kuma da 'ya'yan mai na? ‘ya'yan zogale akwai yadda ake sarrafawa sai ka ji ya fi magi ɗanɗano don Allah ya muku kuma daga kayan ƙasa ne ba zuwa za ku ku saya ba in kun tanadi wannan kuka samu sai ka ga ba da kuɗi ba kun ci kun sha a gidanku shi ya sa magabata suke yin ga yauna a ɗan samu ɗan wani gefen gida sai a ɗan shuka rijiya Allah yana ba ku ruwa kuna bayi za ku yi tumatir za ku yi tattasai za ku yi barkwano za ku yi komai me kuke nema ba manja da gishiri ba idan baka da kudin waɗancan waɗannan suka samu a gida ba za a kura a ci ba kenan ashe sakalci ya zaunar da mutane suka zama suna kukan yunwa ko wani abu amma babu abun da Allah bai tanade shi haka ne wani ya yi fatawa ta nan ko na an ji ba ok to ni ban ji ba Allah dai ya sa magana ta biyo iri ɗaya kenan wayan ce buhari ya yi wannan magana na? a ba ya faɗi ƙur'ani ne ba faɗan buhari ba ne ba faɗan janaral ba ne ko? faliyan zuril insa ba da ku muka karanta yanzu ba mu maimaita mu fassara in da ba fassara bai zo muku ba mu je mana faliyan zuril insanu Allah ya ce abincin dan adam ya ishe shi ya gane muna nan in ji Allah Allah in baka san yana nan ba yace to ka duba abincin da zaka ce ya ishi ka gane muna nan in ji Allah ba in ji Buhari ba anna sababna alma asabba buhari ne yake zubo da ruwa daga sama ko Allah Allah ya ce musu Allah anna ba inna ba na addallatu ala al'azama la ala alfa'ilina musu Allah bugun kirji ne girman kai ne da jiji da kai Allah ya faɗa haka ba su da yawa bane shi kadai ne gayyar anna sababna alma asabban musu Allah mu muka zubo da ruwa daga sama zubowa thumma shaqaqna al-arda shaqqan sannan muka tsatsaga ƙasa tsatsagawa ka taba zuwa ka binne kaga ma ina ne ka binne in an yi ruwa ya doɗe ƙafarka da ka taka ka sanya sai dai ka jira ka ga mai Allah zai fitar maka ƙwayoyi kowanne kuma sai da aka gwada ga yadda za ka binne shi wani ka binne biyu wani ka binne goma wani ka binne ashirin in ya fito sai ka ɗebe gyauron ka bar wanda zai yi zangarniya wanda Allah nuna maka harshen shi ne mai kyau zalika min fadlillahi alaina lokacin da ka binne ya isa ya bude kasa a a Allah sai ya umurce shi ya ce kai kwaya ka fitar da tsironka sai Allah ya sa wannan sai ga kasa ta babbare ta babbarke dan ya fito gujiya idan ka binne ta in baka take ta da ƙarfi ba aka yi cida aka yi tsawa aka yi rididididis duk sai su fito waje don tsoron Allah dole sai ka huda ƙasar kuma ka taka da ƙarfi in ba ka ba in an yi cida duk sai su fito waje ka ji wani ikon Allah in ka take da kyau ruwa ya zuba a kanta sai ta tsatsage tana nufin za ta fitar da kwaya ba haka ba ne an na sabbin alma a sabba sun mashakaknal arda shakkan mu sai muka cewa kasan ki tsatsage a cikin tsatsagewa fa'ambatna fiha habban sai muka fitar da tsirrai cikinta wani irin kalan tsiro ma ya alamuha illallah kowane abun da ya zama mabunkurin ya shiga ƙasa sai ya fita da izinin Allah wanda Allah ya rubuta mishi fita sai ya fita fa'an batta fiha muka fitar da tsirrai cikinta sai Allah buga misali wa inaban da inabi da ciyawa wa zaitunan wa nakhla da zaituna da itacen me wa fakihatan wa abban da duk wani kayan marmari da kayan kiwo sai Allah ya ce mata'an lakum mun ya ga don ku ji daɗi da ku da dabbobinku ko ku ci daga me daga 'ya'yan abun da ya fito na me mai kyan ragowar karmami kuma me wali an amikum saboda Allah ya san ɗan adam shi ya halicci ɗan adam shi ya san zuciyar ɗan adam sai Allah ya gama fitar da abun da dabbobin za su ci tukuna sai da ya ƙosa sai fitar da na ɗan adam da ya fara fito da na ɗan adam da dabban ba zai samu abun da zai ci ba ba haka ba ne? maganan buhari ne wannan ko maganan allah idan masara ta fito ko gero ko dawa idan suka fita daga ban cikin ƙasa sai allah ya fitar da itacenta sai ta yi itace ta yi ganye ganyen ya yi lip-lip saboda ɗan adam da mugunta sai aka ce sai ya yi taki saboda dabbobin su samu wanda za su ci mai ya haɗu ya yi ƙarfi ya zama ya fitar da mai ya yi kyau ya haɓaka in baka sa taki ba kai ma ba za ka ci ba saboda baka inganta wa dabbobin da ba su da baki ba bayan sabbihunallaha me yasa yusabbihuna Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ya fita to sai da ya gama abaka sai aka fitar maka da me zangarniya in masara ce sai ta soma goyo tana ƙara haɓaka da goyon aka fara yi ko zangarniyan yana gama fitowa iya naka za ka yanke ka ce to ku ji da shi can kura ta ji kiɗan farauta ta ce can ga siyaye gada ko amma allah sai da ya gama sai da ka gama bautawa na dabbobi saboda ya haɗa ku domin ya ce mata allakun doya idan baka yanke ta lokacinta ba ko sai ka bari ka batta a cikin ƙasa sai ta ruɓe in shekara ya zagayo ruwa ya buge ta sai ta fitar domin ta bunkusu a cikin ƙasa ta fitar da asalinta na farko in ta ruwa ya buge ta sai ta haɓaka ta kumbura ta fi girman na farko sai zama kaga mai doya kamar cinye ɗan adam ta wannan shekara biyu a bayan ƙasa iyi ka yanke ta ka cire saman ka je ka ɗora kawai a ban ƙasa kawai ka ɗora ta a kan ƙasa ka yi tafiyar ka sai ta fitar da jijiya sai ta yi yaɗo don ta haifar da abin da za ka ci shekara mai zuwa in kuka yanka ta kuka yi amfani da na amfani lokaci ya nemi ja sai ku sassara ta sai a je layin yarabawa danginmu a ci amala ba haka ba ne? a yi gurka da rogo duka waɗannan mata allakum wali an'am allah mana ko bai mana ba babu kuma wata ƙasa a duniya da ta kai ƙasa irin ta ina najeriya kirdadon da aka yi shimfiɗaɗɗiyar ƙasa da take daga zuwa abuja ya ishi a yi harvesting na abinci na tsawon shekarun da duk ɗan najeriya in ma ba a yi ƙara yin wani noma ba zai ɗauki waɗansu zango na shekaru ba a nemi abinci a najeriya ba sai dai ba a inganta ba ba a mutunta ba ka dubi mangoro sai ka ga an ce maka mangoron nan an kawo shi ya rube ba da za a yi a yi waɗansu industries waɗanda za su dinga tace mangoro a kai shi a dinga matse shi ana ɗure shi ana mai ana inganta shi yanzu ba ganin kankana ba sai ka je ka samu kankana mota guda wai ta riɓe abin kunya a najeriya ba inda za a je a matse kankanan nan a ɗure ta cikin gwanagwanai ko kuma a samu robobin da za a ɗure a ajiye su don amfanin yau da goben mutane babu abun da allah bai yi mana ba laƙad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannata ne an yaminin Allah ce kulumin rizki rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun amma ina fa'aradu Allah ya ce fa'aradu fa arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما وهل نجازي إلا الكفور ungani dai lalle Allah madaukin sarki ya kira almalu nan dukiya Allah mana dukiya ko bai mana dukiya ba gombawa diban fari an ce an samu me haka ne don ban je na gani ba amma dai an ba da labari an samu mai babu na wani babi fi tawadu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama cikin kankan da kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani irin kankan da kai ya bari ko ya taka shi ya mutunta kansa ya girmama waɗanda suka girmama kawunansu haka ne ko sannan kuma ya nuna shi ba mai girman kai ba ne haka ne to kar a yi girman kai a kansa shi ne babu ƙanƙan da kan manzan Allah bayi da girman kai mutum ne mai tawalu yana zama da yara yana zama da matasa yana zama da kwarijawa yana zama da mai manya dattawa kenan ko a ran da aka rasa dattawa a cikin al'umma aka rasa masu tsawatarwa to al'umma ta shiga uku قال حدثنا محمد بن حميد أغني قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يك كجي يكثر الذكر ويقلل اللغو ويطيل الصلاة wa yuqsiru al-khutba wa la ya'nafu wa la yastankifu an yamshi ma'a al-armalati wal miskini فيقضي لهما حاجاتهما بأبي هو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام an karbi hadisi daga Muhammad dan Humaydin shi ya karba daga Al-Fadl ibn Musa shi ya karba daga Al-Husayn ibn Waqid shi ya karba daga Yahya ibn Uqayl shi ya karba daga Abdullah ibn Abi Aufa yace ya kasance annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ka ji ya manzo Allah yake kowa ya saurara laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kasance kuna da abun koyi mai kyau inji wa game da waye game da manzon Allah to ka ji yuksiru dhikra wa yuqallilul khutba ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yawaita ambaton Allah karatun qur'ani ne tasbihi ne tahmidi ne hauqala ne hailala ne istirja'i ne duk abunda kaga manzo Allah yana yi zaka ga ambaton Allah yake bi abi huwa ummi wa nafsi alaihi salatu wasallam wa yuqallilul lagwa yana karanta yin wargi ina ma'anan wargi shine wasa raha yawa a annabi yana raha mun karanta aiko yana kuma sakewa ayi wasa ayi dariya amma bai bari mutuncin shi ya zube game da waɗannan da suke wasa da raha ba kowa yana kama kanshi yana kama girman shi to haka ake so ka mu'amalanci mutane kyakkyawar ɗabi'a duk wanda ka zauna da shi ya iya sani lokacin wasa daban lokacin raha daban lokacin sanya wa juna farin ciki daban lokacin wa'azi a jajanta wa juna a yi wa'azi kamar yadda magabata suke umar ibn abdulaziz idan aka tashi fada to ba a tafiya sai a rage fitilu sai a zauna sai a ce to a tuna Allah na mintuna kafin a watsi wani fada ake yin haka mu duba ininmu na yau ɗin nan mu 'yan wannan fadan mai muka yi wa Allah sai a zauna a tunana a ambaci Allah a yi wa'azi kowa tashi yana kuka sai ka ji kowa koma yana tawali'u amma an fashe da raha an tafi ana ashar ana zage-zage ana ya ci kaza-kazansa kaza-kaza-kaza ka zo kuma ka kunna kiɗawai don ƙwaƙwalwarka ta samu hutu la ilaha illallah sai a yi kuka a yi kuka a tuna Allah sa'atan wani lokaci in an jima kowa ya shiru ya tuna abin da zai sai ka ji wani ya ɓarke da kuka wancan ma yana kuka a tashi a rabu haka suke yi akwai wani guri da ake yin haka sai ka duba shin fadarka da kake zuwa shin hiran da kake zuwa temple da kake zuwa akwai irin waɗannan majalisi irin waɗannan majalisin kuke da su ko kuma majalisi ne na je zuwa a yi musun kwallo ka tashi kana jin haushin ɗan uwanka ka tashi kana zage-zage wallahi sai ka sa wannan ɗabi'ar ka tuna shi a cikin rayuwarka sannan wallahi ka samun makanka mafita za ka iya zuwa ka kwanta cikin daren baka tashi ba za ka iya zuwa ka yi wasa da raha wani lokaci wani lokacin kuma a jajanta wa juna wani lokacin a faɗa wa juna damuwowi wani lokacin a ba da shawarwari wani lokacin a zauna a yi mai a yi faɗa a yi nasiha wani lokacin a ɓata rai a yi kaza a yi kaza saboda kowane guri da abun faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wargi amma ba ya kasance mutum ne kuma da baya shigar da raha cikin lamuransa wa yutilu salata yana tsawaita sallah wa yuqsirul khutba yana takaita khutba wala ya'nafu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kyama wala yastankifu sannan baya jin girman kai dan an yamshi ma'al armala ya tafi da armala ina ma'anan armala na na wanda ba ta da miji gauruwa ma'ana bazawara kenan ko tana da 'ya'yanta wanda ba su da abincin ci ba su da abin sha sai a ce to ki je gidan manzon Allah za a taimake ki annabi baya jin nauyi ya tashi ya je gidan don ya taimake su wannan ɗabi'a kulafa suka samu sahabbai suka samu suna bibiya gidajen suwa gidajen waɗanda ba su da yadda za su yi suna tare da marayu maɗuɗai a gidaje waɗansu sun rasa mazajensu don ɗaga rayar sunna annabi ya bi su gida yana taimakonsu yana duk wanda ya zo da buƙatar shi manzo Allah ya tsaya mishi wal miskin annabi baya jin kunya dan ya tafi da kai mai barkekken riga miskini wanda baka kai kowa ba mutane ba sa kaddara ka annabi baya jin kunya dan ya kama hannunka kuna tafiya kun jera ba wai don kara ce ga irin abokanan shi baya jin wannan fansan uwa da uba mun bashi fayaqdi lahumma hajatahuma dan ya biya musu bukatunsu wannan yana da bukata ne na aje a taimake shi wannan yana da bukata aje a dan bawa wanda ke bin shi ba shi hakuri ba ku ji hadisin Jabiru ba eh ba mun karanta ba Jabiru da ba shi ya musu yawa ina suka zo ba a gidan shi akwai marayu ba ina je wurin wa babun fi wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kace mai malayu shau babi zai bayani a cikin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuna da tambaya ko babu ala haddathana Sulaiman ibn Harb ala akhbarana Hammad ibn Zaid an Yaquba an Ikrimata qala qala al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu la a'lamanna ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا فقال يا رسول الله إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه فقال لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعونني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منه قال فعلمت أن بقاءهم فينا قليل babu zai bayani inda mun ɗauko rayuwar manzan Allah ko muka bayyana yaya rayu ya yake ya ɗabi'unsa suke ga manzan Allah zai kwanta ya rasu shi ne imamu ya babi ce babi zai bayani cikin rasuwar manzan Allah ya annabi ya karshen rayuwar manzan Allah take duniya kaf ba a rubuta tarihin wani mutumi tsaftataccen tarihi ya tarihin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam fidaka abi wa ummi ya rasulullah sai imamu ya bude babi akan haka ko sai ya ce an karbi hadisi daga Suleiman dan Harb ya karba daga hamadu dan zaid shi ya karba daga abu ayyub shi ya karba daga ikrima qala qala al-abbas yace abbas babban manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kun san waye abbas babba yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya girma manzo Allah a yawan me an tambaye shi da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waye babba sai ya ce annabi ne babba amma na bi shi yawan shekaru tawali'u kenan ko Allah kai rama gare shi ya ce la'alaman na ku kiyaye gidan nubuwa ma'ana jinin manzan Allah gidan su manzan Allah suna iya gane mutum idan alaman rashin lafiyan da ya kama shi ba zai rayu ba suna iya gane wannan cutar mutum ba zai rayu ba daga jininsu ya ce la'alaman na ma baka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fina zan yi iya ƙoƙarina zan yi iya dabarar da zan yi don in gane nawa ne ya rage yaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baka shine yaya wanzuwar manzon Allah me ya rage wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fina a cikinmu zan iya kokari na zan sa ido in bincika in gano yaya ya rage ma manzan Allah domin ya gaya wa ɗan uwan shi Ali ibn Abi Talib yace Ali ba sai ka gaya mun ba ba sai na gaya maka ba da ni da kai mun sani annabi zai jima a duniya ba wannan cutar ba zai bar manzan Allah ba baka gani ba baka ga Allah ya ce na gani man kenan sun sani ko sai ce zan duba zan yi iya kirdano zan gane ya rayuwar manzan Allah ya rage cikin faƙala ya rasulallah sai je shi yana tambayar manzan Allah ya ce ya manzan Allah inni ra'aituhum qad adauka ni na gansu ya manzan Allah sun cutar da kai fa susuwa yahudawa da munafukai da mushrikai qad adauka hakika sun cutar da kai wa adaka gubaruhum qurassu ta dame ka ta cutar da kai kaji hikima falau ittakhadha arishan ina ma da ka samu wani tanti ina ma da ka samu wata rumfa ina ma da ka samu wani mimbari duka ana kiran sha'ari shi tukallimuhum minhu wanda za su dinga haduwa kuna zauna kuna tattaunawa kuna magana da su faƙala sai ya ce la azalu baina azhurihim ba zan gushe ba matukar ina tsakaninsu ya tsa'una aqibi suna bin bayana suna taka bayana wa yunazi'una ni rida'i suna taka min mayafina hatta yakuna Allahu huwa alladhi yurihuni minhu har Allah dai ya zama shine zai hutar da ni daga barinsu kala sahabi abdullahi dan abbas sai ce fa'alimtu anna baqa'ahu fina qalilu daga nan na gane manzon Allah rayuwar shi ta zo ƙarshe bai da lokacin da zai je sai yayi samu guri sun tattauna ba lokaci bane wanda lokaci ya kare bai wuce suna taka taka shi ya taka a'a su taka rigashe ta su tayar da ƙura a yi ka me ya rage ba zan gushe ba ina dai tsakaninsu haka dai haka haka kuma har daga kalma ce ya yi hatta ya kuna allahu huwallazi yurihuni min har allah ya zama shi ne zai hutar da ni daga barinsu ma'ana Allah zai yi hukunci ya ɗauke ni ya bar su ƙala sahabi abdullahi ɗan abbas sai ce fa'alimtu anna baqa'ahu fina sai na gano rayuwar manzon Allah a cikin mu dan kaɗan ya rage manzon Allah ba zai jima ba karatu ya so mu zuwa ƙarshe kowa jikin shi ya mutu ko za mu tsaya a nan wasu ba na kallahun bihamdika ashadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka